ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wannan shi ne darasi na tamanin a littafin al'adabin mufrad na al'imam bukhari Malamin da ya rasu a hijira ta 256, shekara 1182 da suka wuce. Muna roƙon Allah maɗaukaki ya masa rahma. Kuma za mu karanta hadisi na 398 zuwa hadisi na ɗari hudu da biyu insha Allah wannan darasin yana ɗauke da bayani akan kauracewar da aka hana a tsakanin musulmai babi na ɗari da tamanin da tara babu hijiratil muslim babin da ke bayani game da hukuncin kauracewa kauracewa musulmi wato kauracewa musulmi wanda aka hana idan aka ce alhijira da almuhajira fil asli mufarakatul gairi wa mutarakatuhu rabuwa da mutum bayan an saba mu'amala da shi ana hulɗa da shi ku zamanto an tsinke wannan mu'amala an daina hulɗa da shi kuma dainawar da aka yi a dalilin wata kiyayya wannan shi ake kira al-muhajira kamar yadda al-imam abu ubaid al-qasim bin salam al-qasim bin salam masanin qira'a masanin harshen larabci yana cikin fitattun malamai a zamanin farko yana da littafin da ake kira garibul hadis haka ma ibn rajab ya kawo fassaran littafin jami'ul ulumi wal hikam sharhin arba'un hadis yana juz'i na farko shafi na 330 annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a samu kauracewa tsakanin musulmai idan wannan kauracewar dalilin kiyayya aka yi ta ta zo da kalmomi da yawa a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da kalma ta attadabur al-musarama al-hujuran ma'anarsa guda ne wa huwa at-taqatu' yanke hulɗa tsakanin musulmai don haka idan aka ce babi da ke magana akan hijratil muslim wato kauracewa musulmi wanda shari'a ta hana wannan ya zo cikin littafai da dama kamar misali fathul bari mujallar na takwas shafi na 124 sharhu usuli itiqadi ahli sunnati wal jama'a al-imam al-lalaka'i a mujallar na farko shafi na 150 akwai kalmomi da dama da suka zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam babu kyau ku samu yankewar mu'amala tsakanin musulmai a dalilin kiyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗabi kwanaki uku idan ma an samu kauracewa a tsakanin musulmai to kada wannan kauracewar ta wuce kwanaki uku wannan ya zo ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mutum tara sahabbai mutum tara sun ba da labarin haka sahabi na farko shine al-imam al-bukhari ya kawo hadisinsa حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة كاون الإمام إسماعيل بن أبي أويس الإمام مالك يكرن تدشي عن ابن شهاب الإمام مالك يكره حديث وجن الإمام محمد بن مسلم الزهري وترواية الإمام الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sahabi na farko shine Anas bin Malik ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce la tabagabu kada ku yi kiyayya ma juna wala ta hasadu kuma kada ku yi kyashi ma juna kada ku yi hasada ma juna wala ta dabaru kuma kada ku yi gaba da juna fa kunu ibadallahi ikhwana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kasance yan uwan Allah bayan Allah yan uwan juna kunu ibadallah ku kasance bayan Allah ikhwanan yan uwan juna wannan wasiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wala yahillu li muslimin baya halatta ga musulmi an yahjura akahu fawqa salasi layalin baya halatta ga musulmi ya kaurace ma dan uwansa sama da dare uku hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ba kauracewa tsakanin musulmai iyaka kada ya wuce kwanaki uku wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabul adab babul hijra kuma yana sahihu muslim kitabul birri wasila babu tahrimi tahasudi والتباغض والتدابر يند يدو الصحيح مسلم ولا يهل لمسلم أن يهجر أخاه فوق سلاسل ممكن فوق سلاسل ليالي baya halatta ga musulmi ya kaurace ma dan uwansa sama da kwanaki uku to wannan hadisin yana tabbatar da cewa shari'a ta yi rangwame game da kauracewa da ake samu tsakanin musulmi abin da ya gaza kwanaki uku wa ma za da ala zalika fala ya juzu amma idan aka samu kaura tsakanin musulmi da musulmi a dalilin kiyayya ya wuce kwanaki uku wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya ce wala ya hillu baya halatta kaga haram kenan to mun karanta hadisi a bayan wannan hadisi na 397 labarin kauracewar da aisha ta yi maɗan yar uwarta asma'u bintu abi bakrin wato shine abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair ya nemi alfarman wasu sahabbai al-miswar bin makhrama da kuma abdurrahman bin al-aswad bin abdu yaguz su sa baki a tsakaninsa da aisha kanwar mahaifiyarsa yana ƙoƙarin a samu sulhu tsakaninsu saboda ta ƙaurace mishi ta ce ba ta sake yin magana da shi don haka waɗannan sahabbai mutum biyu almiswar bin makarama da kuma abdulrahman bin al-aswad suka zo da abdullah bin zubair wajen aisha allah ya kara musu yarda baki daya a lokacin da suka samu damar shiga wurinta jan hankalinta da suke yi ba iya magana ba ne suna jan hankalinta ne da hadisin manzon Allah suna cewa kad alimti anna rasulallahi naha amma kad alimti min alhijra ya ke uwar masu imani kin sani manzon Allah ya hana abin da kin riga kin sani na kaula cewa tsakanin musulmai wa annahu النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال baya halatta ga mutum ya kaurace ma dan uwansa sama da dare uku wato kwanaki uku wannan ita ce jan hankalin da suke ma Aisha Allah ya kara musu yarda wanda hadisin yana sahihul bukhari kitabul adab babul hijra lokacin da suke faɗin wannan hadisi gaban Aisha kaga aisha bata musanta ba saboda haka aisha ta tabbatar da wannan maganar daga manzon Allah kenan abdullahi bin zubair shi ma sahabi ne da aka zo saboda sulhun ta tsakanin shi da kanwar mahaifiyarsa shi ma ya ji wannan hadisi bai musanta ba don haka wannan hadisin ana ɗauka sahabbai nawa suka ruwaito shi mutum hudu mutum biyu sun faɗi hadisin gaban aisha aisha bata musanta ba abdullahi bin zubair bai musanta ba kaga an samu sahabbai mutum hudu sun tabbatar lallai manzon Allah ya faɗi wannan magana baya halatta ga mutum ya kaurace ma dan uwansa wannan yasa malamai suke cewa banda kafiri duk da cewa al-imam nawawi da wasu suna ganin hatta kafirai din ba daidai bane amma dai hadisin manzon Allah kai tsaye yayi magana ne akan kaura tsakanin musulmi da musulmi domin babu uwantaka tsakanin musulmi da kafiri la ya hillu lirrajuli an yahjura akhahu fawqa salasi layali in ka kara da hadisin Anas bin Malik an samu sahabbai mutum biyar sahabbai mutum biyar sun tabbatar da wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam an-nawawi cikin sharhin hadisin sharh sahih muslim juz'i na 16 shafin 117 ya ce malaman sunna suna magana game da wannan hadisi waɗannan kwanaki uku da aka ɗiba an ɗebi kwanaki uku an yi sassauci ga musulmai game da kauracewa tsakanin su ya so kauracewar in bata kai kwanaki uku ba ba a rubuta musu zunubi da farko dai malaman sunna sun ittifaki akan cewa tahrimul hajjir bainal muslimin kauracewa tsakanin musulmai haramun ne lokacin da yake zama haram idan kana aksara min salasi layali idan ya wuce kwanaki uku me yasa ba ce haram bane daga ranar farko ibahatu fi salasi al-awwal bi nass al-hadith wannan hadisi ya tabbatar da cewa kauracewa tsakanin musulmi da musulmi abin da bai wuce kwanaki uku ba halal ne saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam fauka salasi layalin kaga ana dauka bi mafhumin hadis abinda hadisin ke ishara da shi kenan inna ma ufiya anha fi salas yana cewa abinda yasa aka yi wa dan adam sassauci li'anna al-adamiyya majbulun ala al-ghadab wa su'il khuluq shi dan adam Allah ya halicce shi tsarin halittar da aka yi masa yana samun bacin rai dan adam yakan samu bacin rai a tsarin halittarsa fa ufiya anil hijrati fi salasa liyadhhaba zalika al-arib wannan dalilin yasa aka baka kwanaki uku saboda Allah ya sani irin halittar da ya maka kana da rauni idan an bata maka rai kakan samu fushi don haka a cikin kwanaki uku din nan dai hankalinka zai kwanta don haka musulunci ya zo da tsari kwarai ya dace da ɗabi'a ta ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala bai rubuta zunubi kanka ba saboda ya sani irin halittar da ya maka don haka sai aka sassauta maka sai bayan kwanaki uku wannan yana nuna cewa komi tsananin wato kaushin halin mutum ba zai wuce kwanaki uku yana bacin rai ba idan ya wuce kwanaki uku to mugun hali ne ba ɗabi'arsa ba ce ibn hajar shi ma haka ya faɗa cikin fathul bari yana sharhin hadisin a mujallar na goma shafi na 492 المعتمد أن المرخص فيه ثلاثة أيام بل- بلياليها إذا أكتي أو رواية النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوق ثلاث ليال فوق ثلاث ليال فوق ثلاث idan an ce sama da dare uku yini uku me ake nufi ibn hajar ya ce abinda malamai suke dogara da shi tunda an ce kwanaki uku an ce yini uku dare uku fa haisu utlikatil layali uridu bi ayyamiha a ka'ida duk sa'ilin da kaji an ce dare uku to ana nufin hadda yinin ba dare uku ne kawai idan mutum bai yi magana da shi ba za a rubuta masa laifi وحيث أطلقت الأيام أريد بلياليها ويكون الاعتبار مضي ثلاثة أيام بلياليها ملفقة don haka ana kirgawa awoyi 24 shine kwana guda 48 kwanaki biyu kwana uku ba 72 haka ne to ana kirgawa daga lokacin da ka kaura cewa musulmi sai an samu sa'o'i saba'in da biyu wato ya ba da misali ya ce izabtudi at masala min zuhri yawm sabti idan ka fara fushi da mutum daga sallar azahar ta ranar asabar to saukin da aka yi maka kana akhiruha karshensa az-zuhra yawm sulasa shine azahar din ranar talata don haka daga la'asar na ranar talata za a fara rubuta maka laifi al-imam al-munawi shi ma ga sharhin waɗannan hadisai a faidul qadir a mujallar na hudu shafi ɗari biyar da shida ya tabbatar da abin da waɗannan manyan malamai suka faɗa wala ya hillu li muslimin an yahjura akahu fawqa salasati ayyan bi ghairi uzrin shar'iyyin idan dai babu wani uzuri na shari'a أمير الصنعاني لتافي سبل السلام مجلد نفر كوشا في الريبيو ده 32 yana cewa ufiya lahu hajjiru akhihi salasata ayyam an yafe maka kaurace ma dan uwa da kai na kwanaki uku li yazhaba al-arib takhfifan ala al-insani wa daf'an lil idrar bihi saboda sassauci ga dan adam dalilin yanayin halittar da Allah ya masa ففي اليوم الأول أرانا فرقه يسكن غضبه فشنسا زي لفا رانا تفرقو ذا أسامو واتو لفا ورفشنكا وفي الثاني رانا تبيوفا يراجع نفسه ka dawo ga ainihin wato hankalinka don haka za ka yi kanka fada za ka yi tunani shin tsakaninka da wani wake da laifi kuma shin wai ci gaba da wannan kiyayya da adawa din alheri ne gare ka ko ko a'a a rana ta biyu duk za ka yi tunani da tsawatarwan Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam wa fi salis a rana ta uku fa ya'tazir sai ya nemi dan uwa ya bashi hakuri wa ma zada ala zalika in ya wuce rana ta uku kana qat'an li huquqil ukhuwa yana kasancewa mutum ya yanke hakkoki na yan uwantaka mun samu sahabbai mutum biyar to sai mu je sahabi na shida حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد الفهمي قال حدثني يونس بن يزيد الايلي مولى معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه عن ابن شهاب ذكروا حديث وجه ابن شهاب شين محمد بن مسلم الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي ان ابا ايوب الانصاري wannan hadisin abu ayyub al-ansari shi ma sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam babban sahabi wanda Allah ya keɓance shi da wata falala ya ba wa manzon Allah masauki a gidansa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira fi bani najjar a gidansa manzon Allah ya sauka ya zauna ila an buniyat lahu hujratu ummul mu'minin sauda har dai aka gina ɗakin sauda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bayan rasuwar Khadija kamar yadda ya zo cikin siyaru alamin nubala na al'imam zahabi mujallar nabi shafi na 142 yana magana game da tarihin Aisha Allah ya kara mace yarda kana tazwijuhu biha ithra wafati khadija wa tazawwaja biha wa bi sauda fi waqtin wahidin bayan rasuwar khadija annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri sauda ya auri aisha a lokaci guda ثم دخل بسودة فتفرد بها ثلاثة أعوام أما سودة ta tare wajen annabi sallallahu alaihi wasallam banda Aisha sai da sauda ta sami shekara uku kafin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma madina lokacin da ya hijira ya dawo madina matarsa guda kenan wacce da yake tare da ita ita ce sauda saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a gidan abu ayyub al-ansari wanda asalin wato sunansa khalid bin zaidin al-ansari sai da annabi sallallahu alaihi wasallam aka gina masa ɗakin sauda da na aisha kafin nan ya bar gidan abu ayyub hatta bina bana bi aisha fi shawwal ba'da waqa'at badr al-imam zahabi yana cewa sai bayan an yakin badar watan shawwal kafin nan aisha ta tare wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin siyaru a alamin nubala haka nan littafin tarihi na ibn hajar al-isabatu fi tamyiz sahaba a mujallad na takwas shafi na goma sha shida wannan hadisi wato sahabi na shida wanda ya rawaito iyakan kwanaki uku da aka baka kai musulmi game da kiyayya da dan uwa shine abu ayyub al-ansari al-imam al-bukhari yace sahiba rasulillah sahibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbarahu ya bace labari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce la yahillu li ahadin an yahjura akahu fawqa salasi layalin baya halatta ga wani ya kaurace ma dan uwansa sama da dare uku yaltaqiyani in sun hadu fa yasuddu hadha wa yasuddu hadha wannan ya kauda kai wancan ya kauda kai wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam mafi alkhairi a cikin mutane biyu dinnan shine wanda ya fara yin sallama ga dan uwansa hadisin abu ayyub al-ansari yana sahihul bukhari kitabul adab babul hijra hadisi na 5727 da kuma sahihu muslim kitabul birri babu tahrimil hajji da fauka salasin bila uzrin shar'i a riwaya ta al-imamu muslim yaltaqiyani fayuribu haza wa yuqribu haza maimakon fa yasuddu haza wa yasuddu haza al-imam muslim ya kawo wannan ma lafazin fa yasuddu haza wa yasuddu haza kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari kuma ya kawo ɗaya lafazin fayyuridu haza wa yu'ribu haza al-imam an-nawawi yana sharhin hadisan gaba ɗayan su yace duk ma'anar su guda ne me yake nufi da fayasuddu haza wa yasuddu haza yasuddu yu'rib ay yuwalli bi urba wa huwa janibu dan in sun haɗu a hanya sai wannan ya kau da fuskansa sai ya bashi gefen fuska maimakon ya kalle shi sai ya bashi gefen fuska kaga ya kau da kai kenan wasuddu huwa aidan aljanibu wan nahiya duk ma'anar su guda annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da wato abin da ke iya kawar da laifin kaurace ma dan uwa musulmi cikin hadisin abu ayyuba النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ما في الخير سشيني ودي فارين سلما ما في الخير سو mutane biyu din nan da ke gaba da juna wanda fi alkhairi a tsakaninsu shine wanda ya fara yin sallama to kaga sallama kenan tana maganin adawa sallama tana da albarka tana kawar da kiyayya tsakanin musulmai sahabi na bakwai shine abu huraira imam bukhari bai kawo hadisin shi ba abu huraira shi ma a hadisin sa Allah ya kara masa yarda annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu li mu'minin baya halatta ga mumini an yahjura mu'minan fauka salasin ya kaurace ba mumini sama da kwanaki uku sai ya ce fa'in marrat bihi salasun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kwanaki uku sun wuce falyalkahu dole ya neme shi ya haɗu da shi ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan kwanaki uku sun wuce falyalkahu dole ya neme shi ya haɗu da shi falyusallim alaihi lallai ne ya masa sallama kaga yana nuna cewa sallamar dole ne a wannan lokaci fa in radda alaihi salam idan wancan ya mayar masa da sallaman faqad ishtaraka fil ajri to sun yi tarayya ga lada saboda ita sallama in kayi ta zikiri ne idan aka amsa ta ma zikiri ne kaga kenan kowannen su zai samu lada wa in lam yarudda alaihi idan bai mayar masa da sallaman ba faqad ba'a bil ismi to ya koma da laifinsa akwai kari da aka samu a riwaya ta al-Imam Ahmad wa kharaja al-musallimu min al-hijra kai da kai sallama to ka fita daga laifin kauracewa an samu wannan kari inda ya zo cikin riwaya ta al-Imam Ahmad a littafin al-Musnad hadisin Hassan li ghairihi yana sahihu tarhib hadisi na 2757 shi ma wannan hadisin yana tabbatar da abin da ya zo cikin hadisin Abu Ayyub al-Ansari khairuhum alladhi yabda'u bi salam mafi alkhairu su shine wanda ya fara yin sallama hadisin Abu Huraira sallaman nan dole ne dole ka nemi mutumin ba jira za ka yi sai kun haɗu ba falyalqa lalle ka neme shi ku haɗu falyusallim alaihi lalle ne ya masa sallama wannan sallamar ita ce take raba ka da laifi an samu wannan kari da ya zo cikin riwaya ta al-Imam Muhammad kharaja al-musallimu min al-hijra idan dai kai sallama to ka kubuta ka fita daga laifin kauracewa musulmi sannan akwai wani wata riwaya din ta Abu Hurairah har yanzu wacce annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin riwayar yake cewa la hijrata ba'da salasi wannan yana sahihu muslim kitabul birri باب تحريم الهجر فوق صلاة بلا عذر شرعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول باب قولة شيوا دا أكا أكا إذني أكنسا sama da kwanaki uku wato idan an wuce kwanaki uku to babu kuma halacci game da kaura cewa din to wannan yana nuna shine maganin kiyayyar da take tsakanin musulmai sallamar da za ka yi nan ne aka samu hadisin aisha kaga aishan da aka je ana mata nasiha lokacin da ta kaurace ma dan dan yatta waɗannan sahabbai suna tunatar da ita hadisin manzon Allah to ita ma akwai hadisin da ta ruwaito din saboda haka yasa ta yi shiru saboda ta sani bayanin ta yana tafe tana da hujjar da yasa ta kaurace ma dan uwan yaron yatta a hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala إن رسول الله قال لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة بايا هلتا بايا زما ديدي ga musulmi ya kaurace ma wani musulmi sama da kwanaki uku wata riwayar a ce muslim wata riwayar a ce mu'min wanda duk suna ishara ga dai yan uwataka na imani in dai mutum musulmi ne ba daidai bane a samu gaba tsakaninka da shi a hadisin aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'iza laqiyahu sallama alaihi salasa mirari idan ka haɗu da wannan mutumi to za kamar sallama har sau uku kullu zalika la yaruddu alaihi kowace sallama bai mai da amsar ba idan dai ka same shi har sau uku kana mai sallama bai amsa ba faqad ba bi ismihi to ya koma da laifin kauracewa hadisin yana sunan abi dawud kitabul adab babu babun fi man yahjuru akhahu muslim kuma hadisin aisha shi ma hasanul lighairihi yana irwabul galil mujallal na bakwai shafi na 94 yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 4916 wanda anan malamai suke magana saboda hada waɗannan hadisan wuri guda hadisin abu ayyub al-ansari yana nuna falalan kai sallama ga wanda ke gaba da kai khairuhuma alladhi yabda'u bis salam hadisin abu huraira yana yana nuna dole ne sallama kuma yana nuna dole sai ka nemi mutumin ma ka masa sallama hadisin aisha yana nuna sallamar ba sau ɗaya za ka yi ta ba kafin laifin ƙaurace masa ɗin nan ya sauka sai ka neme shi sau uku idan ka masa sallama a na farko ya amsa shi kenan amma idan bai amsa ba ba ka rabuwa da laifin gaba ba ka rabuwa da laifin kiyayya da dan uwa musulmi sai ka maimaita hakan sau uku don haka yasa manzon Allah yana cewa fa idza laqiya raqut sallama alaihi salasa mirarin kullu zalika la yaruddu alai kullu zalika la yaruddu alai faqad ba'a bi ismi littafin aunul ma'bud sharhin hadisin Aisha Allah ya gara mata yarda fa ma'ana anna al-musallim kharaja min ismi al-hijran idan dai kayi haka to ka fita daga laifin kaurace ma dan uwa musulmi ba za a kama ka da laifi ba baki al ismu ala alladhi lam yurd salam wancan da yake mayar da sallama laifi ya tabbata a kan shi ay fa huwa qad ba'a bi ismi hijranihi wa yahtamilu an yakuna lil musallim malamai na ganin idan ka samu wanda ke gaba da kai kai masa sallama yake amsawa to ba wai ka kubuta kawai ba ne shi kuma ba wai ya ɗauki laifinsa ba ne kawai ana rubuta mara laifinka da nashi saboda kai ka kubuta amma tun da ba a bar gaban ba to laifin duka ana dorawa a kansa wato daga lokacin ba laifin mutum guda yake samu ba laifin mutane biyu ake rubutawa a kansa ma'ana annahu dhamma isma hijranil musallimi ila ismi hijranihi wa ba'a bihima kaga ga laifin kauracewarsa shi kansa kuma ga laifin kauracewar wancan dan uwa musulmi ji anna tahajura yu'addu minhu bi sababihi saboda shine sababin an nemi ai sulhu yaki waɗannan hadisai a nan ne aka samu sabanin fahimta ta malaman sunna Allah madaukake musu rahma shin sallamar kadai tana isarwa sallamar kadai tana isarwa a ce an daina rubuta maka laifi saboda idan ka yi ita sallamar ga wanda ke gaba da kai shikenan akwai sabani fahimta na malaman sunna a kai domin karin da aka samu ga lafazin da ya zo cikin al-musnad al-imam ahmad wa kharaja al-musallimu min al-hijra kharaja al-musallimu min al-hijra wanda ya yi sallaman ya fita daga laifin ƙaurace ma dan uwa musulmi wannan ya sa al'imamu nawawi a sharhu sahihi muslim juz'i na goma sha shida shafin ɗari uku da hamsin da uku ya ce dalilin masabar maliki al'imamu malik da al'imamu shafi'i kenan allah maɗaukaki ya musu rahama kamar wa faƙahuna anna salama ya kafa hijira tunda an samu wannan ƙari a hadisin al'imamu ahmad duk mutumin da ya je ya sallama ga wanda ke gaba da shi to an gama ya yanke zunubin gaba makansa ba a rubuta mar wannan laifi yarfa'ul isma fiha wa yuziluhu sallamar tana kawar da laifin sallama tana sa a daina rubuta maka laifi kuma tana kawar da ma wanda ya gabata saboda sallama da kai sai a share ma laifin gaba amma al-imamu ahmad bin hanbal kuma akwai ibn qasim daga cikin manyan almajiran mazhaba ta al-imam malik shi kansa yana da fahimtar cewa sallamar ba ta isa ba ga shi dai al-imam malik yana ganin sallamar kadai ta isa amma al-imam ahmad bin hanbal ibn qasim al-maliki suna cewa sallamar ba ta isarwa idan akwai abin da kiyayya ta haifar sai an kauda wannan abin in kana yuzihi lam yaqta'i salamu hijratahu idan akwai wata cutarwa domin mutum yana iya maka sallama amma kuma ya ci gaba da cutar da kai yana iya yin sallama din amma kuma ya rika cutar da kai in ma ta baki ko ya ringa habanci gare ka da shagube da sauransu kaga dai za ku yi sallama to amma kuma ya zamanto bai bar abin da yake na ɓata ranka ba to wannan ya nuna cewar sallama ba ta isa ba sai ya daina wannan abin na cutarwa ga dan uwa musulmi kuma da a ce mutum zai rubuta takarda ya aika ko da ba sallamar baki ba ce ya aika masa takarda ko da ta sakon waya ne tunda a yanzu akwai waya yana mahallin yana madadin wasiƙa ka aika sako ga mutum ka cewa ne da Allah ka yafe min na yi laifi ga Allah subhanahu wa ta'ala to kaga da yin sallaman da wannan duk ɗaya ne wannan shine abin da al-imamu nawawi yake faɗa aura salahu ko da aike kai ka kira yaro ka aike shi ka ce ya je gidan wane ya gaya masa don Allah ya yafe maka shi yaron bai san me ya faru ba amma wannan kalma ne shi wanda aka aika masa ita ya san me take nufi ko da sako ka aika ko wasiƙa hal yazulu ismul hijra lallai akwai malaman da ke ganin yana kawarwa saboda wannan wasiƙa din tana kawar da kunci da ke cikin rai da ɓacin rai da sauransu idan har ga sako ya taho gare ka wani ke cewa ka yafe min sai ka ji abin ya fita daga zuciyarka don haka wasikar ma tana da tasiri ibn hajar cikin fathul bari a mujallar na goma shafi na 492 ya ce kala aksarul ulama akasarin malaman sunna suna cewa ta zulul hijira bi mujarradi salam wa raddi don ka'ida ne a samu raddu salami da zaran kayi sallama wancan ya mayar da sallama to an daina rubuta maka laifin laifin kauracewa banda wancan banda wancan ya ta'allaka ga ainihin zuciyarsa don tana yiwa bai tuba ga Allah ba amma kai da kaje kai sallama gare shi zuciyarka nufinka ka kawar da wannan gaba da kuma kiyayya don haka idan dai ya mayar da sallama to daga lokacin an daina rubuta maka laifi akasarin malaman suna abin da suka faɗa kenan ji ibn hajar amma al-imam ahmad bin hanbal ya ce la la yabra'u min al-hijra illa bi audihi ila al-hal allati kana alaiha awwalan gabar bata wato zunubin gaba baya rabuwa da shi sai ya koma ainihin halin da ake tsakanin shi da wancan mutumin tun a lokacin farko don haka sai an koma yanda ake a da in ba a koma yadda ake a da ba baka rabu da laifi ba don haka sallamar kaɗai ba ta isarwa wato tarkul kalami in kana yuzihi lam yaqta lam tanqati al hijratu bis salam idan misali wanka ne ya zamanto gaba ta shiga tsakaninku sai ka zo kai mai sallama amma duk wani abu na mu'amala ba ruwanka da shi kaga wanka ne don haka akwai sadarwa na musamman wanda Allah ya wajabta tsakaninku don kayi mai sallama kadai bai isa ba saboda akwai hakkoki da dama waɗanda ya kamata a ce an kula da su kamar wanda suka shafi zumunci ya zama a'a duk wani abin da ya shafi harkarsa babu ruwanka da ita to kaga gabar tana nan kenan amma dai za a haɗu a yi sallama sa assalamu alaikum wa alaikum assalam shikenan to wannan bai isa ba in ji al-imamu ahmad me yasa al-imamu ahmad ya faɗi haka saboda hadisi na gaba حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا وهيب بن خالد الباهلي قال حدثنا سهيل سهيل بن أبي صالح السندي عن أبيه wato suhail bin abi salih ya karbo hadisi daga babansa shine abu salih as-samman almajirin abu huraira sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam an abi huraira عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم yace la tabagabu kada ku yi gaba da juna shi kaga kaura cewar bai isa ba kada ku yi kike wato kiyayya da juna wanda shi ne yake kira at-tabagu wala tanafasu kuma kada ku yi gasa a tsakanin juna ukunu ibadallahi ikhwana kuma ku kasance yan bayan Allah yan uwan juna kunu ikhwanan kunu ibadallahi ikhwana wannan kalma ta annabi sallallahu alaihi wasallam la tabagabu kada ku yi kiyayya da juna ashe sallamar kadai ba ta kawar da kiyayya sallama tana kawar da kauracewa ta magana amma kiyayya fa kauracewa kauracewa ne a zuciya don haka sai an rabu da kauracewar harshe da kuma kauracewar zuciya kafin nan za a ce wato an daina samun laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka gyara halayenmu hadisin yana sahihul bukhari kitabul adab babu ma yunha an tahasud wa tadabur hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yanda yazo cikin sahihul bukhari إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا حديث ينا صحيح مسلم كتاب البر باب تحريم الظن والتجسس والتنافس yana kuma babu tahrimi tahasudi wa tabagul wa tadabur a babuka guda biyu al-imam muslim ya kawo hadisin yana littafin muwatta kitabul husnil khuluqi babu ma ja'a fil muhajara hadisi na 1683 al-imam malik yace la ahsabu tadabur ni a fahimta na idan aka ce la tadabaru abinda ake nufi al-i'rab an akhikal muslim ka kau da kai ka yi watsi da dan uwanka musulmi shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana fa tudbira anhu bi wajhika ya zamanto ka kau da fuskar ka gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato juya baya ga dan uwa musulmi shine watsi da dan uwa musulmi kamar yadda za a ce ka kaurace mai ta magana to kuma kada a samu ka kaurace masa ta zuciyarka ko ta jikinka shine abin da hadisan nan suke mana ishara da su ya zo cikin annihaya tafi garibin hadisi wal afar juz'i na biyar shafi na 257 yuridu bihi al-hajra bid al-wasl abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da waɗannan kalmomin gaba daya wato shine kada a samu kauracewa tsakanin musulmai maimakon sadarwa kauracewan nan karka dauka ta magana ne kawai kauracewar ta shafi ta magana ta shafi ta jiki ta shafi ta zuciya duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kalmomin da suke ishara gare su shine ma'anar la tabagabu la tanafasu kunu ibadallahi ikhwana wannan dalilin yasa al-imam Ahmad bin Hanbal shi a fahimtarsa dan kayi magana da dan uwa musulmi baka rabuwa da laifin gaba dan magana tana daga nau'i na hanyoyin sadarwa da dan uwa musulmi akwai mu'amala ta jiki akwai soyayya ta zuciya da sauran waɗannan abubuwan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kalmomi da yawa at-tadabur at-tababub at-tahasub at-tanafus dole sai an kiyaye su gaba ɗaya kafin na a ce mutum ba a rubuta mai laifin gaba da dan uwa musulmi mu lura da wannan hadisi da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabagabu wa la tanafasu kada ku yi kiyayya da juna kuma kada ku yi gasa da juna wannan dalilin yasa al-imam ahmad ya ce ba ka rabuwa da laifin gaba da dan uwa musulmi sai idan waɗannan siffofi ba su tare da kai me ake nufi da al-munafasa al-imam an-nawawi ya sharhin sahih muslim wato sharhin hadisin nan da yazo cikin sahih muslim yana juzgi na goma sha shida shafin dari da goma sha tara ita ammal munafasatu wan tanafus ma'anahuma ar-ragabatu fi shay'i wa fil infirad bihi ya zama to kana kwadayin abu ya zama kai kadai kake da mallakar irinsa kuma in ka lura za ka ga idan mutane na gaba da juna ba sa rabuwa da gasa don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su a wuri guda kada ku yi kiyayya da juna kuma kada ku yi gasa da juna zaka da an ce masa wani ai ya sai mota out wace iri a wanda aka daina ma yayin ta to satin zai sayo wanda tafi wannan shikenan aikin su kenan duk abin da aka ce wane yayi to wane sai yayi fiye da shi gasa tana tare da gaba wannan dalilin yasa al-Imam Ahmad ya ce sallama dai ba ta kawarwa waɗannan kalmomi duka sai an yi la'akari da su gasa da ke tsakanin musulmi da musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan ya sa al-imam nawawi ya ce ma'anar hadis at-tabari fi ragabati fi dunya wa asbabiha wa huzubiha manzon Allah ya ce wa musulmai la tanafasu kada ku yi gasa me ake nufi da gasa duk abin da ya zamanto ya shafi rayuwa ta duniya to wannan gasa akan ta haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ibn taymiya cikin majmu'u fatawa mujallal na goma shafin dari da goma sha hudu yace at-tanafus laysa mazmuman mutlaqan ita gasa ba wai gaba ɗayanta ne aka aibanta ta ba bal huwa mahmudun fil khairi idan gasar ta shafi alkhairi to wannan akan yaba wa mutum a kanta amma idan gasa ta shafi sharri to wannan ana aibanta mutum a kai ya ba da misali da ayoyin da suka zuwa suratul mutaffifin aya ta 22 zuwa 26 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun abin da ya shafi aiki na lahira wannan gasa akan shi babu laifi musabaka akan shi babu laifi hadisi ya tabbatar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi gasa ta wajen samun aljanna saboda umarnin Allah sabiqu Allah ya mana umarni wa sari'u wannan yasa sahabbai suke gasa ta wajen ayyuka na alkhairi kamar sayyidina Abubakar da Umar Allah ya kara musu yarda in ka zo Fathul Bari mujallal na farko shafi na 167 الحرص على هذا يسمى منافسة فإن كان في الطاعة فهو محمود ابن حجر شيما هكا يفدا كما عند ابن تيمية يفدي idan abin da ake gasa a kan shi alkhairi ne to ana yaba masa ya ba da misali da wannan aya wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisu wa in kana fil ma'siya amma idan gasa ta shafi aikin laifi fa huwa mazmumun sai a ba da hujja da wannan hadisin wala tanafasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi gasa da juna wa in kana fil ja'izati fa huwa mubahu idan abin da ake gasa a kansu shari'a bata hana ba to babu laifi haka nan al-imam al-ghazali cikin ihya ulumuddin a mujallal na shafi na 191 amma abin da zamu lura da shi asali gasa idan ta shafi al'amari na duniya gaba ɗayan ta manzon Allah ya aibanta ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya aibanta duk wata gasa in ta shafi duniya saboda tana shagaltarwa akwai hadisin abdullahi bin amrin wanda ya bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tare da sahabbansa da ke allah madaukaki ya sanar da shi nasarar da musulmai za su yi a bayan tafiyar shi da farisa da rum gaba ɗaya za su dawo karkashin daular musulunci farisa da rum manzon Allah yana gaya masa habbai saboda wannan albishir ne da Allah madaukaki ya masa wanda a lokacin babu daulolin da suka fi karfi a duniya kamar daula ta farisu da kuma daular rum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbai idza futihat alaikum farisu war rum ayyu qaumin antum lokacin da za a ba ku nasarar daular farisa da daula ta rum idan Allah ya ba ku nasara kuka mallake su waɗanne irin mutane za ku zama sai abdurrahman bin auf nan take ya ce na kulu kama amaran Allah za mu faɗa yadda Allah ya yi mana umarni yadda Allah madaukake tabbatar duk umarnin da Allah ya mana shi za mu yi sai manzon Allah ya ce awa gaira zalika ko dai wani haka din tatanafasuna abinda za ku yi na farko shine gasa summa na biyu tatahasaduna hassada summa na uku tadabdabaruna ku juya ma juna baya summa na hudu tatabagabuna kiyayya da gaba kaga manzon Allah ya jera su a wuri guda tatanafasuna summa tatahasaduna summa tatadabaruna summa tatabagabuna za ku yi gasa sai hassada sai juya ma juna baya sai gaba da juna aw nahwi zalika kamar yadda yazo cikin hadisin summa tantaliquna fi masakin almuhajirin fataj'aluna ba'dahum ala rikabi ba'din idan ya zama dukiya ta muku yawa sai a koma kuma kuke naɗa ma shugabanni ku dauko wanda kuka dama ku dora na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da sahabbai amma ba halayen su yake nufi ba ishara ce ga mu da za mu zo a bayan su hadisin yana sahihu muslim kitabun zuhudi hadisi na 2962 don haka yasa al-imam nawawi ya ce malamai sun yi la'akari da wannan hadisi abubuwan da suke kawo gaba tsakanin musulmi na farko akwai gasa abin da ke kawo gaba tsakanin musulmi na farko akwai gasa don haka manzon Allah ya hada al'amarin gasa da mulki wanda in ka dubi yadda duniyar take tafiya haka za ka gani idan mutane sun yi dukiya idan mutane suna da ƙarfin wadata sai a waye gari sun zama kingmakers suke kafa wanda zai yi mulki su ke gudanar da abin da suka ga dama kuma da zaran an kai ga haka to babu shakka gaba da kiyayya za ta shiga tsakanin musulmai wanda al-imam nawawi ya ce qala al-ulama at-tanafusu ila shay'i al-musabaqatu ilay yani karahatu akhdhi ghayrika iyyahu wa huwa awwalu darajatil hasadi malamai suka ce la'akari da wannan hadisi matakin farko na hassada shine gasa matakin farko na hassada shine gasa thummal hasad kafin a kai ga gasa hassada sai an yi gasa sannan a kai ga hassada domin gasa shine kai kana son abu shi yana so sai zama ya samu ba kai ba me zai biyo baya sai ka ringa kyashin ya samu kaga hassada ta zo don haka kana fatar ina ma ya rasa to idan fatar da kake bata cimma burinka ba fa kaga sai gaba sai kiyayya sai adawa sai mugunta fa huwa tamanni zawalin ni'ma an sahibiha wa tadabur ya zama an juya baya ga wani wanda in ka dubi tsarin mulki haka zaka ga yana gudana at-taqatu wa qad baqiya ma at-tadabur shay'un min min al-mawadda ay la yakunu mawaddun wa bughd idan har aka kai ga waɗannan matakai to ba a samu ragowar soyayya tsakanin mutane wanda zaka samu musulmi da musulmi babu kalma mai kyau a tsakaninsu saboda an bi waɗannan matakan gaba ɗayansu amma tabagu fa huwa ba'da hadha wa li hadha rutiba rutiba fil hadisi dan haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera su summa yantalikuna fi masakin al muhajirin ay du'afaihim manzo Allah ya ce idan musulmai suka yi karfi nan gaba to za a waye gari suna ɗauko wasu suna nadawa su zamanto shugabanni kuma abin da ya faru kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to da zaran an kai wannan lokaci to hallaka ta samu al'ummar musulmai wannan ya zo cikin hadisin da al-imam bukhari ya rawaito yana kitabul fitan babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam halaku ummati ala yaday ugailimatin sufaha hadisi na 758 wanda abu huraira yake cewa sami'tu sadiqal masduqa yaqul na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa halakatu ummati ala yadai gilmatin min quraishin halakar al'umma ta za ta tabbata ne akan hannuwan wasu yara na quraishawa yara na quraishawa lokacin da daular musulunci ta yi fadi lokacin da musulmai suka samu dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a wannan lokaci halaka za ta samu yan uwa musulmi saboda lokacin gaba da hassada da kiyayya zai shiga tsakanin musulmi da musulmi abu hurairah ya rawaito hadisin nan wanda a kansa ne ibn hajar yake magana cikin fathul bari a mujallar tar shafi na goma sha uku wal murad bil umma huna ahlu zalika al asr wa man qarabahum la jami'u al umma ila yawm al qiyamah akwai riwaya da ta zo cikin al musannaf da ibn abi shayba abu huraira yana tafiya cikin kasuwa kana yamshi fi suqi idan yana tafiya a cikin kasuwa sai ya ce allahumma لا تدركني سنة ستين يا الله kada ka nuna min shekara ta sittin idan abu huraira yana tafiya cikin kasuwa yana faɗin haka saboda ya ji abin da manzon Allah ya faɗa annabi ya jera matakai na halaka gasa hassada juya ma dan uwa musulmi baya sai gaba to halaka ta zo in ji annabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira yana cewa Allah ina roƙonka kada ka nuna min shekara ta sittin wala imaratu sibyal kuma kada ka nuna min lokacin da yara za su yi shugabanci shugabancin yara wanda yake ishara da al'ukaili ma da ya zo cikin hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halakar al'umma halakar al'umma ta za ta tabbata ne akan hannuwan wasu yaran quraishawa yaran quraishawa yaran musulmai larabawa ƙurashawa dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗi haka amma halakan nan ba za ta zo ba sai lokacin da daular musulunci ta yi ƙarfi sai lokacin da aka waye gari duk duniya babu daula mai ƙarfin na musulunci to daga lokacin da musulmai suka gane sun fi kowa ƙarfi lokacin kuma dukiya za ta sa su koma baya sai a koma gasa hassada juya ma juna baya kiyayya adawa sai yaƙi tsakanin musulmi da musulmi saboda haka abu hurairah ya ce Allah karka nuna min shekara ta 60 domin wato hikima ta abu hurairah domin idan wannan lokaci yayi to abin da manzon Allah ya faɗa zai tabbata don haka yasa ibn hajar ya ce wa huwa kazalik kuma yanda abu hurairah ya faɗa haka ya tabbata domin a shekara ta sittin ne yazid bin muawiya ya samu shugabanci wa baqiya ila sanata arba'in wa sittina sai da ya kai shekara ta sittin da hudu famata ya rasu thumma waliya waladuhu muawiya sannan muawiya bin yazid ya karbi shugabanci wa mata ba da ashhurin bayan watanni ya rasu abu huraira ya faɗa ne bisa la'akari da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda akwai riwayar da yake cewa yana daga alamar mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ma malamai suna sanya shi cikin alamatun nubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhlikun nasa hadal hayyu min quraish waɗannan 'yan jama'a daga qurayshawa za su hallaka mutane kuma daga lokacin aka samu rigima ta yi tsanani tsakanin musulmi da musulmi nas'alullah as-salamata wal afiya to har yanzu dai daga cikin abin da kauracewa ya kunsa mu ji hadisi na gaba حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال اخبرني عمرو بن الحارث الانصاري ان يزيد بن ابي حبيب عن سنان بن سعد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما الله يجي ما تواد اثنان في الله matukar mutum biyu sun so juna domin Allah azza wa jalla au fil islam ko saboda addinin musulunci musulunci ya hada su addinin Allah ya hada mutum biyu fa yufarriqu bainahuma kada a samu rabuwa tsakanin su illa bi zambin yuhdisuhu ahaduhuma sai fa idan dalilin wani zunubi ne wanda ɗayan su ya aikata daga wannan yana gwada kamar tsawatarwa ne maimakon hadisin ka dauke shi a matsayin umarni maimakon labari don yana daukan fuskoki guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in dai kaga mutane biyu suna son juna domin Allah in kaga sun rabu to ɗayan su yayi zunubi in kana ba da labari kenan amma in ka dauka a matsayin umarni ne fa matakar mutum biyu sun so juna domin Allah kada su yarda wani abu ya raba tsakaninsu sai fa in zunubi ne ɗayan su ya aikata saboda ai idan zunubi ɗaya ya aikata kaga zama da mai zunubi ai haramun ne saboda zaka ci gaba da zama da fasiki kenan amma matukar ba zunubi ne ya aikata ba to fa in ka rabu da shi to kana karkashin abin nan da ake hanawa na kaurace ma dan uwa musulmi a dalilin kiyayya wato idan akwai hulɗa tsakaninka da wani sai ya zama yanzu ba ku yin hulɗa to ka tabbata idan dai ba rabuwar da kuka yi ta kiyayya ba ce idan akwai kiyayya sai ka duba shin akwai laifin da yake ma Allah idan akwai laifi da yake ma Allah wannan kuma akwai dalili a kai kamar yadda darasi na gaba zai yi bayani akwai kauracewa musulmi da ya halatta saboda yana sabon Allah saboda matakan gyara sun gagara wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 637 game da ukuba na mutumin da ya kaurace ma dan uwa musulmi al-imam bukhari ya kawo hadisi na gaba tunda ya bayyana mana kwanaki da aka ɗiba maka sassauci da shari'a ta maka na gaba da uwa musulmi na ƙiyayya na kauracewa musulmi ya gaya maka abin da za ka yi ka raba kanka da wannan zunubi to sai kuma ya gaya maka in ka ki rabuwa da wannan zunubi me zai faru to sai mu kawo hadisin sahabi na takwas حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو التميمي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد الأنبري أن يزيد بن أبي يزيد الربعي قال قالت معازة معازة بنت عبد الله العدوية البصرية wannan wata malama ce cikin tabi'ai abinda bahaushe ke cewa kallabi tsakanin rauna malama ce a zamanin tabi'ai don haka in aka ce tabi'ai ba maza bane kadai akwai malamai mata a zamanin tabi'ai ita ce mu'aza mu'aza ko a cikin mata malamai a tabi'ai babba ce ta rawaito hadisin sai hadisan sayyidina ali bin abi talib aisha Allah ya kara musu yarda to ita mu'aza din nan bintu abdullahi al-adawiyya sami'at hisham ibn amir al-ansari ta ji hisham bin amir al-ansari ibn ammi anas bin malik dan baffan anas ne bin malik wa kana qutila abuhu yawma uhud an kashe babansa a ranar yakin uhud wato babansa ya rasu a yakin uhud annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ji manzon Allah yana cewa la yahillu li muslimin an yusarima musliman fawqa salasin baya halatta ga musulmi ya yanke hulɗa da musulmi sama da kwanaki uku asarmu alkafu yanke mu'amala amma mu'amala ba ta kasuwanci ba idan ka yanke mu'amala da mutum ana la'akari da me yasa ka daina mu'amala da shi saboda kinsa saboda kana tare da shi sai zama to baka son shi kiyayya ta shiga wannan shi ake magana baya halatta ga musulmi yusarima muslima ma'ana ya yanke wato hulɗa da musulmi fauka salatin sama da kwanaki uku fa innahuma nakibani anil haqqi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su biyu dinnan sun kauce ma gaskiya ma dama ala siramihima matukar suna kan wannan wato yankewar alaka tsakaninsu fa inna awwalahuma wa inna awwalahuma fai'an wanda ya fara dawowa ya kunu kafara anhu dawowansa din yana zama kafara gare shi me ake nufi da kafara yana zama dalilin a goge mar laifin kiyayyar da ya da dan uwa musulmi tunda yanzu ya dawo dawowansa yana zama sababin da za a goge wancan laifi sabquhu bil fayyi kasancewar shi ya tsere shi ya riga dawowa wa in mata ala siramihima idan ko suka mutu akan wannan yanke wato mu'amala din fa lam yadkhul al jannata jami'an abadan ba za su shiga aljanna ba dukkansu har abada kuma aka ce idan sun mutu dukansu in mata ala siranihima kaga idan ɗaya ne ya mutu ɗaya bai mutu ba fa wanda bai mutu din ba yana iya tuba ga Allah subhanahu wata'ala ya za a yi kuma Allah ya fi masa laifin wancan abin da ya tunda bai riga ya sulhu da shi ba a to ai kiyayya ce yanzu sai ka koma son shi koda ya mutu ya za a yi a ce ka so shi sai ka rika cewa Allah ka gafarta mu wani Allah ka yafe masa Allah kai masa rahama kai ta masa addu'a to kaga nan kamar ka koma ne kamar ka koma ne mu'amala da shi amma matukar sun mutu akan wannan hali ba su shiga aljanna har abada wa in sallama alaihi fa aba idan ya mar sallama sai ya ki amsawa fa fa aba an yaqbala taslimahu wa salamahu ya ki ya karbi sallamar da ya masa radda alaihi malaku mala'ika yana maida masa idan ka yi sallama ga mutum sallama alaihi fa ba an ya ƙabala taslimahu ya ki ya karbi sallamarsa wa salamahu da kuma wato dawowarsa bi ma'ana amincewarsa da shi ya ki yadda ya ki karban sallamaka ya ki karban a ci gaba da mu'amala radda alaihi malaku sai mala'ika ya maida ma sallamarka domin ita sallama ba ta faduwa a banza wannan ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sallama sunan Allah ne duk inda aka yada ta to mala'ika sai ya cafke ta idan ma ba masoyinta akwai masoyanta cikin mala'ikun Allah wa radda alal akhari shaytan shi ko wancan shaytan zai mayar masa domin shaytan shine dama sallamar shaytan sallamar shaytan shine kiyayya ai kiyayya da juna inda ita ce sallama na shaytan musulmi ya wuce musulmi babu sallama to karka ce bamu gaisa ba a an gaisa amma gaisuwar shaidan gaisuwar musulmi assalamu alaikum idan ya wuce kai tsaye bai sallama ba fa a ce ya wuce ya mana sallaman shaidanu wato ya wuce ba sallama shine sallaman shaidan hadisin ya inganta yana irwa'ul galil mujallal na bakwai shafi na 95 kuma yana al-musnad al-imam ahmad a mujallal na hudu shafi na 20 yanda ya zo cikin al-musnad لفظ معاذة العدوية قالت سمعت هشام بن عامر قال سمعت رسول الله يقول لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال fa in kana tasarama fawqa salasin fa innahuma nakibani an alhaq ma dama ala suramihima wa awwaluhuma fai'an fa sabquhu bil fai'i kafaratuhu wanda ya fara dawowa wanda ya fara zuwa neman ayi sulhu to fara dawowarsa din nan yana zama alkhairi gare shi saboda yana zama kafara gare shi wa in sallama alaihi falam ya rudda alaihi idan ya masa sallama bai mayar masa ba wa radda alaihi salamahu yayi watsi da sallaman shi raddat alaihi mala'ika mala'iku za su mayar masa da sallama kare ya dawo shi yasa mutane ke kuskure wai kayi wa mutum sallama yayi watsi da kai sai ka daina to kai ma ka bi tafarkinsa ai ba za ka daina ba kai ta yada sallama saboda sunan Allah ne kai ta yi mala'ika yana mayar maka wa radda ala al-akhir shaytan fa in mata ala suramihima a lafazin al-imam Ahmad kenan idan sun mutu suna gaba lam yajtami'a fil jannati abadan ba za su haɗu ba a gidan aljanna kaga hadisin al-imam Bukhari lam yadkhul al-janna lam yadkhul aljannata jami'an abadan ba za ma su shiga aljanna ba amma lafazin al-imam ahmad lam yajtami'a fil jannati abadan ba za su hadu a cikin aljanna ba har abada ba za su hadu a cikin aljanna ba har abada yana shu'abul iman na al-imam baihaqi hadisi na 6111 yana kuma silsilatu sahiha hadisi na 2246 da sahihu targhib hadisi na 2759 da yana nuna cewar gaba tana da muni ainu Allah ka tsare mu akwai riwaya da take gama da wannan ta Abu Huraira tana sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa salasin baya halatta ga musulmi ya kaurace ma dan uwansa sama da kwanaki uku faman hajara fawqa salasin wanda ya kaurace ma dan uwa sama da kwanaki uku famata da khalan nara in ya mutu zai shiga wuta wannan hadisin na abu huraira ya yi kama da hadisin hisham bin amirin al-ansari yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 4914 wata riwayar ta abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ta yake cewa تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس أنا أبود قوفوفين الجنة رانا كل تنند الخميس أنا أبود قوفوفين الجنة رانا كل تنند الخميس wannan hadisin yana cikin dalilai waɗanda malaman suna suke kafawa da cewar aljanna tana nan yanzu haka jiranka take kawai in kana son ka shiga an gama komi ba abin da ya saura abin da ya rage kai ka zo ka shiga sannan duk alhamis da litinin Allah subhanahu wa ta'ala yana sa a buɗe kofofin aljanna fa yukfaru li kulli abdin la yushriku billahi shay'an idan aka buɗe kofar aljanna albishir din shine duk wani mutumin da bai shirka Allah zai gafarta mishi hanyoyin rahamar Allah gare mu suna da yawan gaske illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi shahna wanda hadisin nan yana tafe gaba insha Allah yana tafe a cikin wannan babi duk mutumin da ya zama akwai gaba tsakaninsa da ɗan uwa musulmi to ban da shi fa yuqalu za a ce an biru hazaini waɗannan kan ku kyale su ban da su ba za a gafarta musu ba hatta ya saliha sai sun yi sulhu to sahabi na ƙarshe wanda ya rawaito hadisi akan kwanaki uku kadai aka ɗiba wa musulmi dangane da gaba shine abdullahi bin umar shi ma hadisin sa bai zo cikin aladabul mufrad ba amma hadisinsa ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu muslim kitabul birri wa sila babu tahrimil hajjiri fawqa salasin bila usrin abdullah bin umar yace inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu lil mu'min an yahjura akahu fawqa salasati ayyamin kaga maimakon layalin a wasu lafuzza da suke zuwa don haka ba bambanci tsakanin ayyam al'ayyam da allayali kamar yadda ibn hajar ya faɗa baya halatta ga musulmi ya ƙaurace ma ɗan uwa musulmi sama da kwanaki uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ƙaurace ma ɗan uwa sama da kwanaki uku daga lokacin ana rubuta masa laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan sahabbai mutum tara duk sun tabbatar da waɗannan kwanaki uku da aka ɗiba wa musulmi shi ne kadai saukin da Allah subhanahu wata'ala ya mana kada ya wuce kwana uku idan ya wuce kwana uku to ana rubuta maka laifi a wajen Allah maɗaukaki amma matukar bai wuce kwana uku din ba to Allah subhanahu wata'ala ba zai kama ka da laifi ba wanda wannan yake nuna ba wai an baka damar ka yi gaban da zuwa kwanaki uku ba inda za ka daina gaban gaba ɗaya da shi ne mafi dacewa kada ka kai kwanaki uku da zaran tunanin ya taho maka ka kau da shi to wannan shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fi so saboda akwai hadisai wanda waɗanda za mu karanta cikin wannan littafin insha Allah waɗanda suke nuna falalan musulmi ya zamanto gaba ɗaya a zuciyarsa yana watsi da hassada duk sa'ilin da hassada ta shigo da kiyayya ya jefar da ita da zaran ta yi ƙoƙarin shiga ka ture ta don haka ba a son ma ta shiga ma zuciyarka akwai abubuwa da dama waɗanda za ka yi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da su insha Allah idan muna karanta littafin nan zamu ji waɗanda suke taimaka ma ka samu garkuwa game da waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga wanda kirga wannan kamar da al-imamu nawawi ya faɗa shi kansa yana karantar da mu abubuwan da ya kamata a ce mun mai da hankali a kansu da ke kawo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su at-tanafus abin da ya shafi gasa summa tahasud gasa tana kai ga hassada summa tadabur hassada ita ke kai ga a juya ma juna baya juya baya ko shine ake nufi da gaba din sannan na ƙarshen su shine attabagu kiyayya ta shiga zuciya idan kiyayya ta shiga zuciya abin yayi muni daga nan kuma komai zai iya biyowa wannan yasa da dama malamai suke kyamatar abin da ya shafi shugabanci don baka raba shi da waɗannan duk wanda zai sa duniya a gaba kamar yadda bayanai suka gabata mun yi magana akan bayanin al-Imam nawawi wanda ya a cikin sharh sahih Muslim da bayanin ibnu taimiyya da ya cikin majmu'u fatawa da bayanin al-imam al-ghazali da ya cikin ihya ulumuddin haka nan ibnu hajar wato a cikin fathul bayani nisantar duk wani abin da ya zama gasa ne domin duniya shi ya fi dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai zama gasa ce tsakaninka da dan uwa musulmi karka yi me dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ga hadisin ka karanta la tabagabu wa la tanafasu kada ku yi kiyayya da juna kuma kada ku yi gasa da juna babu kyau musulmi ya gasa da dan uwa musulmi domin da zaran gasa ta shigo kamar inda al-imamu nawawi ya faɗa idan gasa ta shigo tsakanin musulmi da musulmi to abin da zai biyo baya hassada ce wannan dalilin yasa shari'a ta hana duk abin da za a samu gasa din misali ta kasuwanci da neman aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kai ciniki akan cinikin wani da zaran wani ya fara neman abu to dole ka kyale shi idan ya warware cinikinsa sai kai ka kulla naka idan ba a kai ga haka ba to gasar za ta shigo wanda kuma shi ake gudu haka nan ta wajen neman aure idan wani ya fara neman aure haramun ne musulmi ya shiga a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don shi ke haifar da gasa din wanda zai kawo ga hassada wanda shi zai kawo ga kiyayya da gaba wanda kuma babu dalili a kansu amma misali wani ya taba neman aure kana je son matan amma tun da ya shiga manzo ya hana sai ka kyale ana na ranar sai ce kai ni da yanzu ma na fasa kaga a zuciyarka sai ka ji to alhamdulillah idan ka shiga babu saura babu saurar adawa tsakaninka da shi amma matukar bai bari ba sai ya samu labari kana neman wannan matar baka gaya mishi ba kuma ba lalle bane ka gaya mishi aiko ba lalle bane ka gaya mutum zaka nemi aure amma kurin sai ya ja kuna neman mace ɗaya da shi kaga daga nan hasada za ta shigo hasada gasa za ta shigo gasa za ta shigo kowa zai ta kokarin burgewa ta yadda zai ayya mallaki ya samu damar wannan auren wanda ya rasa fa hasada ya shigo kiyayya gaba ta shigo wanda masobin abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya datse ya ce kar ma ayi don haka yasa malaman sunna suka ce duk wata gasa da musulmi haramun ne matukar wannan gasar babu alkhairi a bayanta waɗanda suka yi sassauci kamar shine ibnu taymiya yana cewa da kuma ibnu hajar a cikin fathul bari kamar yadda muka karanta ibnu hajar yana cewa idan gasar da za a yi akan alkhairi ne to babu laifi amma idan gasar da za a yi akan sharri ne to ba amfani a yi ta to akasari abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsawatar mana ai ba kan sharrin bane akan alkhairin ne mutane suke gasa sannan kuma ya haifar da sharri don haka nisantarsa shine mafi dacewa illa dai akwai malaman da suka halatta kamar da muka ce ibnu taymiya al-imam an-nawawi da sauransu daga cikin magabata Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka a cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kurakurai darasi na gaba shine za mu yi magana akan wato kiyayyar da shari'a ta yi izini a kansa a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutane biyu ne suke gaba da junansu sai guda ya hijira zuwa wani gari sai gudan ya ji wannan hadisin a cikin al'adabul mufrad ya samu ya so shi kuma ya nuna masa kauna ta hanyar yi mara addu'a alkhairi bai isa ba tunda yana gare ai kaga sai ya ai hadisin yadda muka karanta sai ya same shi wannan abu ya zo a fili ba a boye ba kaga idan mutum ya yi nadama ai ya kamata ya niki gari ne ya je garin da wancan ya koma ko ya kai mai ziyara har ma da kyauta ya kai masa ziyara ya mar kyauta wannan ya nuna yayi nadama اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك